أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتو أتشين لتافنا المعدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم أم تشافنا دليل سبعين دهدو أدموا قبول الهدية مقابل خدمة لقد علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم متى نرفض نرفض الهدية ومتى نقبلها ففي رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية آه عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا وعلى ذلك لا يجوز قبول قبول الهدية مقابل خدمة ما فإن هذا يزيل ثواب العمل كما أنه يذهب الربح الحلال عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت آآ آآ ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله جل جلاله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم إن كنت تحب أن تطوق دوقا من نار فقبلها لم يكن أحد في أحد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أجرا مقابل تحفيظ القرآن بدا أن بعد الآراء قد أجاز هذا الأمر في الأصول التالية نظرا للضرورة ومعنى تعليم الكتاب في الحديث أي تعليم الكتابة mala ya ce wato rashin karɓar kyauta a madadin biya idan mutum yawa wani hidima yawa wani aiki na ceto aikin ceto to kada ya ce sai ya biya shi kuma ya biya shi kada ya karɓa maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya koyar da mu lokacin da za mu ƙi karɓar kyauta ya koyar da mu lokacin da za mu karɓi kyauta ya zo a ruwaya abi umama mazala sallallahu sallama yake cewa wanda duk ya taimaki dan uwansa wani irin taimako shine man shafa'a al-akihi bi shafa'a ya taimaki dan uwansa wani irin taimako kowane iri ne sai ya bashi wata kyauta saboda ya taimake shi ya karba to ya ci riba babba daga cikin manya-manyan riba imala ya ce akan wannan ne ya zama bai halatta mutum ya karbi wata kyauta sakamakon wata hidima na taimako da yawa wani mutum saboda wani yana tafiyar da ladar da ya samu a wannan taimako da ya yi kamar yadda yake tafiyar da riba a cikin kasuwancin halal wato yana tafiyar da riba a cikin na halal an samu hadisi da uba da dan sami yake cewa na koyar da wasu mutane rubutu da karatun alkur'ani daga cikin ahalin sufa sai ɗaya daga cikinsu ya bani kyautar sanda sanda sai na ce a to ai sanda ba kuɗi ba ce kuma zan ringa aiki da ita wajen jihadi na samu bigi wannan na ciro ganye a bawa doki a yi gashin ayyuka dai da sanda take yi saboda Allah sai ce amma wallahi zan je wajen manzon Allah sallallahu sallama kuma wallahi zan tambaye shi yace sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulullah wani daga cikin waɗanda nake koyarwa ya bani kyautan sadda wanda nake koyar da shi rubutu da Qur'ani sai na ƙara ce annabi kuma gashi ba kuɗi bane kuma gashi zan yi aiki da ita wajen ɗaukaka addinin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kana so amma abun wuya na wuta in kana so a yi ma abun wuya na wuta to ka karba anan ya tsaya amraya amma sai ya mayar da ita to a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ake biya dan ya koyar da alqur'ani ba wanda ake biyan shi albashi dan ya koyar da qur'ani sai dai daga baya bayan nan ra'ayoyi da yawa duk da yake ba malamin ya ce ra'ayi ba ra'ayi bane akwai hadisi akwai hadisin Imam al-Bukhari wanda manzo Allah yake cewa inna haqqa ma ukhiza alaihi al-ajru kitabullah mafi cancanta abin da za a karɓi lada in koyar da shi ne littafin Allah to sai maluma suka hada wancan hadisin da akwai waɗanda suka ce ma wani hadisi na biyu ya soke wancan kamar imamu suyudi yana ciki akwai wanda suka ce a shi wancan a wannan hukunci maza Allah ya wa wannan sahabin ne saboda ya riga ya san cewa ya riga ya ba da lokacinsa zai abin da yake yi saboda Allah to bai son ya ɓata wannan abin da ya yi wato sadaka da ya yi na lokaci akwai wanda suka ce a yadda abin yake shine idan a waje babu wanda zai koyar da mutane alkur'ani kai ne kaɗai ka iya to ya zama dole ka koyar da su kuma haramun ne ka karɓi wani abu amma idan ya za akwai masu koyarwa ba kai kaɗai bai kaga bai zama kanka ba to nan za ka iya koyarwa kuma za a iya wato baka wani abu akan ka koyar wani shine abin nazari da suka yi yace kuma ana koyar da littafi shi a cikin hadisi da ya kira shi ne koyar da rubutu wala ala ai kun ji ko to da wannan magana ba magana ta kwaɗe a ciki na matsala da ke na yawa eh in ma haka magana take haka haka yadda take hasali ana son musulmi ya bambance tsakanin taimako da abin da ya kamata a ce a biya musulmi haka ordinarily yanzu misali wani ya rasu ka zo aka yi masa jana'iza sai a biya ka misali akwai ayyuka wani za ka ganin da za a biya ka wani shi sa yake daga cikin abinda maluma suke magana dangane da karatun alkur'ani wanda ya ja wasu ma suka ce ma kamar ba a yi a tare a sauƙi alkur'ani ko a yi wa mutum sauƙa saboda an mai da ƙur'anin kamar har da farashi shafi ɗaya naira na ina nuhu wannan ne ainihin damuwan ba wai karatun alkur'anin ba ba wai karatun alkur'anin ba a wannan abubuwan da ake yi kamar amai da shi kuma in za a biya alkur'ani ai ai arha na sabi ne naira hamsin ai arhan ta yi arha na kamar da ya ce shafi ɗaya dubu biyar na misali a ɗari biyar yawa ka gani to shi ne da yin abin da ake ta magana amma ba wai maganar karatun ƙur'ani ake ba don wasu su rude har sun ɗau karatun ƙur'ani ne ma ba kyau kamar yadda wasu ka rude a kan zikiri wani wawa ya ɗauka ma wai zikiri yan ɗariƙa ne suke wallahi malam ina kallon shi ne shi kawai ya ɗauka wai ake yan ɗariƙa ne shi kuma ga shi ɗan izala ka ji sakarci zikiri ai in baka jin qur'ani ai ka karanta ko Allah yana yau da zina amanu zikrullah na zikiran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila inji Allah kake nan aiki ne nan kowane musulmi ko ina ka shiga ko me kake yi kaga yadda ka zama baka zikiri saboda mutum zai halaka Allah ke ya fi musana haram suke ci mana a ya ba wani ayyanan kiliya ne shi haram ne daman zahiri hasa yanzu zamanin da ake ciki ne sai haram din ne sai ka masu dinda mutum ba zai zauna baya shi ba ko sai dan duba mu dan sauki sauki a kusan haka ne fa na kusan haka ne ba a faɗa ne ka gane saboda haram din suna da nauyi iri iri wata ba za ka gane haram na da nauyi iri iri ba sai amma misali ba zai misali da sata misali mutum a ce barawo ne barawo yana bi yana ɗauke mutane kuɗi a aljihu wani lebur ya yi wata guda yana ɗaukar siminti misali ana biyan shi albashi misali dubu talatin a wata da shi zai zo ya ci da iyalinsa a biya masa kudin asibiti a biya makaranta daji ya karbo albashin shi sai wannan barawar sai ya biya sace wani kuma ya faki wani minista sai ya je sace masa dubu talatin tati tati kaga ba sai an yi maka bayani ba ko ina nuhu wataƙila shi wannan da ya sace ba ta ce bai ma san an sace ba har abada sai dai kawai lahira na saboda ba abin da zai shafe shi bai ma ba abin da ya hada shafe shi wataƙila ko dubu ɗari ka sace ba ba shi bai san ka sace ba to kaga ba ka da kwatin shafi wannan wanda za ka sa rayuwar shi cikin tattaro yiwa a cikin abin da kamata har wani ya sanadiyar rasuwar rayuwa wani rayuwa a ciki na nuhu Allah kaɗai ya san bala'i da musifa da za ka sanya shi a ciki tashin hankali da baƙin ciki to kamar a ce kaga an dai gane wannan kaga dai talatin talatin ne amma bala'in su daban daban wannan kuɗi ne aka ware aka ce a je a yi ƙwallo ta biya a je a yi ƙwallo wannan kuɗi ne aka ware aka ce a gina asibiti miliyan goma miliyan goma sai wannan ya sace miliyan goma wajen kwallo sai wannan ya sace miliyan goma wajen asibiti wannan kuma ya sace miliyan goma wajen makaranta kuma an goma gana ya wannan sai ba a yi kwallo ba na nufin saboda ya sace wannan sai ba a je asibiti mutane suka yi ta mutuwa da ciwo wadanda a sai ba a yi makaranta ba mutane suka ta rayuwa jahilai to ko kai ne mai shari'a za ka gane barnan wannan na bala'i na wannan da aiki da ya yi zunubi mai naso na nufin wani allah kaɗai sai inda zai tsaya Allah ya san mutanen da suka mutu Allah ya san mutanen da suka zama jahilai suka zama yan wuri ina nuhu suka kasa karatu saboda wannan barna amma wannan za ta wanda san mutanen da ba su yi kwallo ba wannan da ba da abu na ma sai ya ce Allah ya masa albarka misali gari na ma nan sata sata na ka gane yawa shi yasa abu yake da nauyi daban-daban Allah tsare mu alaihi duka haramun ne kashe mu raba yanda ake kwangila a gwamnati in mutum zai ba da kwangila shi ya kamata ya bayar misali ya ce to ga kwangila misali kai rabin kudin naka ne rabi nashi ko ba to waya ya haka dama wani kowa ya san me shi dama a ka'idan ma gwamnati shi ba a yadda ma ba shi aka ce kwangilan ba shi darakta ba ko shi ne na har a wajen gwamnati ma laifi ne shi ba shi aka ce kwangilan ba wani ya kamata ya ba wa kwangila kuma ba kai ya karɓi komai ya tabbatar an yi aiki wannan shine amanar da aka ɗora ma ko kai san shi to ai na da baji to ok sun da bayo ma san wa gaskiya ne zamanin da ko a ba wai har yanzu doka ba na ce yadda ake yi da yawa amma yanzu kan ai shi yasa yawa Allah da ya sauke abubuwan suna nan jingin shi yasa a yi in ka kalli musifin da ake ciki sai ka ga abin da ya sai gyaran Allah mu haka mu ba mu shirin gyara ba na je gyaran mota sai na ga wasu tuhu su biyu na tsaya ina kallon su sun gai an sasa kujera an zauna kowannen su da waya kowa ya dukufa daga mai facebook sai mai wannan sai mai jin kidan mamman shata sai mai sai na ce ikon Allah inda da ne waɗannan duka da sharbi za ka gani a hannunsu ka gani da da ne kowane ɗan musulmi sharbi ne a hannun shi na ko ya yi abu da aljima zai ce subhanallah zai ce alhamdulillah to yanzu za ka yi ka kwatanta waɗancan da waɗannan na wani zune yake kallo a wayarsa wani mata ne tsara ake ta kallo haka zai wuɗi mutum da ƙarfi da yaji mun karɓi siffar munafukai Allah ya mara kwafi sarki to ayi gidan gane wani ya ce wala ya zukuru Allah illa qalila ko haka Allah ce ce ba sa ambata Allah sai lokaci kadan haka rayuwar su take ta ka kowane musifa ce zaka ga abu ta ba wani abu ana ta nisa ta nisa ne da san an waye a masu fim masu masu yin drama suna gwadawa yadda mutane suka zama wato ba ma gara ma su ba musulmi ne wai mutum iya yadda kudinsa ko wani abinsa maimakon a ce masa ga abin kawaɗi sai ana allah allah ya tafi a ɗauki an gane maimakon in abin mutum ya waɗi ga shi ka gan shi nashi ne me ya kamata malam ga kayanka amma sai wani ya zai danne ba yi san ma in ka jiyo ka gan shi kusan haka aka aka abin nan su da yake su su da ne sai suka samu waya suka mata mai shokin mai shokin wasa ne amma kusan da gaske ne sai mutum ya zo da ganga sai yar a gaban mutane kaga abin da ya kamata a ce malam waya ka ta faɗi na shi ke nan magana ta ƙare amma sai mutum ya zo ya ɗauka ya ma zai sa aljihu sai ya sa aljihu sai su kunna abu kuma zai yana tsalle yana tumuwa yana faɗuwa kuma haka suka yi haka da kanshi zai fito da ita yar ka gaba rawa ya yi da waya danna a guji saboda abin ya zama wani to ai kusan haka ɗabi'a ka zama wanda yake ba kyau Allah kiyaye su ahli sufa wato sahabai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka yi hijira suka zo madina daga wurare su ba 'yan madina ba ne ba su san kowa ba a madina ba 'yan kasuwa ba ne kawai sun zo wajen manzan Allah sai manzo Allah suka yi waje a masallaci in yanzu ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam an ka akwai ne zaka ga wata yan rumfa a ciki a gefen inda suke zama ne za a nan suke zama sai zan ba su da komai kawai su yan takwana ne na musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za a je jihadi da su za a yi manzo Allah na bukatar wasu jama'a in za a yi wani abu da ya fito suna jiransa to su ne ahalus sufa alkur'ani ya yabe su ba su da komai amma ko roƙo ba sa yi har alkur'ani yake cewa ya hasibuhumul jahilu agniya min at-ta'affuf yace jahili wanda bai sani ba zai dauka maudata ne saboda kamewa suna kamewa suna da damuwa amma suna daurewa Allah ya ce la yas'aluna nasa ilhafa ba sa tambayan mutane da naci haka suke irin sa abu hurara suna ciki eh yake cewa shi yake ba da labari ce wata ran yunwa ta dame shi ta dame shi yana son wani ya ba shi abinci yunwa ya rasa yadda da amma bai iya cewa ba na abinci ya ce sai zo ya ya ce ya bi sayi na abubakar ya ce ina da tambaya ya ce abin da nake so shine in mun gama ya ce to ko mu je mu ci abinci muka gama bai ce mun kuma bai tafi ya ce na bi sayidina umar shi ma na ce ina da tambaya ya ce duk ba kuma tambaya ne da ni ba so nake ya gane cewa lalle yana shi ma muka yi ya amsa ya tafi ce magana da kanshi ya ce mun ya kira ni ya ga halin da ke ciki ce yunwa ce ta dame ka ya ce haka ne ya ce to biyo ni muka je gida annabin ma sallah sallah babu komai ya ce sai aka sa kawai sai ga aka samu nono muna nan sai aka kawo nono dan a cikin dan abu mazala ya ce to abinci ya zo ya ce mazala ya san yunwa nake ji kuma ya kira ni abinda nake sa rai ya ce bismillah na sha sai ya ce wani abu mana je ka ce ahalin sufa tun su zo nono da ya ce ina ganin ni kaina zan shanye shi sai ce a je ka kira ahli sufa wato an samu abinci to ya ce umarnin manzo kawai sai na tafi sai ku zo annabi da kira haka zuwa sai ya ce haka aka taho gaba daya aka zo aka jeru sai maza Allah ya ce to abu rara ka gaba mutane suna sha a ba shi ya fara ba saƙil ƙaumi da akhiruhu ya ce na dinka ba su ya ce sai mutum ya sha ya ƙoshi sai na duba sai na gano nan nana ya ce haka na dinka ba sai daga ba ɗaya su suka sha sama za Allah ya dubi sai sha sai ya ce ya abubuwa da suwa da suka rage sai ya ce ya rasuwa daga ni sai kai wanda ba su sha ba sai maza Allah ya ce to kai sha ya ce na kama nonon nan ya ce na sha na sha na sha sai maza Allah ya ce mun kara ya ce na kara na kara ya kara ce mun kara ya ce sai na naji babu masa katsin ke a ciki ya koshi na ce ya rasulullah ba inda zai shiga ai da wani hadisi ne malamai suke cewa idan ka sha abinci ka koshi ba wai haramun kai ba ya ana ce a koshi don ya ce ba inda nonon zai shiga ya yi tam sai kuma ya ce har makota aka ba Allah sallam shi su su? dai baya cin tuwo sai shinkafa a na ce sai shinkafa ko dai gaba ɗaya ne funsun zai shigo kilo ma da shi ke a rana ji kilo ma da shi ke Allah ku Allah ku to a tarawa yake da za ko wani wanda so biyu da ashe butar sa gura ake dama a buta gura ake dama a buta zai zo da buta cewa shi ma baya cin abinci sai dai za a ce a kai masa buta zai zaga a ke fura ce a ciki zai sa ya sha fura ya dam abin shi ina nufin zai ya taso ya sani ai Allah ya gaya mana annaba ma ba wanda ba ya ci abinci sun magana mutum ya ce ma ba ya ci abinci wannan ba gaskiya ba ne ba wanda ba ya ci abinci Allah ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin annabawa ma ba wanda muka sanya shi bai cin abinci ko ba wanda muka sa zai dawwama a duniya da haka ba magana ba wani maganan kusanci da Allah ba ka cin abinci annabi ma ya ci abinci ba zai kai hasan dai duk kusancin ka da Allah ya baka kai annabi sallallahu alaihi wasallam da haka maganan wanda shaka da rashin cin abinci ba shi bane ka ci abinci ka ci daidai daidai daidai daidai yawa ولا صلى على النبي صلى الله وسلم على سيدنا محمد اللهم بارك على محمد وعلى محمد اللهم بارك على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام